إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na Sha'aban hijira shekara 1445 wanda ya dace da biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah yau za mu yi darasi na sha uku a cikin littafin fikir sunna na sai da sabit insha Allah darasi na goma sha uku a darasi na ƙarshe ina ga mun kawo hadisan hafsa radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya dama cin shi da shan shi da sa sutura da amsa da badawa kuma wa shimalu limasu wa zalim hakan kuma wasu aiki wanda ba wata ba kinan da kan aiki na gaman biyan bukata ko wanke kazanta da hagu kenan za mu tashi an yadda luka yadda ba'ad al-istijai bil arab kayan nan akwai wannan uwa kayan mu shigo ya tambaya ba mu gane juna ba a waya yanzu ya zo yanzu iya neman ƙarin bayani ne kan mas'ala ta gado da wani muna gaya muku cewa mas'alar gado tana buƙatar zama da bayani dalla-dalla game da wayanda mamace bari so da yawa yakan yi wani lokaci akwai wani wanda yake iya cin gado ya mutum a wajen shi wannan bai cikin gado ya fatawa akan wanda ya shiga masu cin gado ne sai an zo da ƙarshe a kashi ma wancan da ya bari ya cin gado kamar da shi abin da ya faɗa cewa mutum da ya mutu babu sama babu ƙasa kana a kalala ke babu uwa babu uwa babu ba ba kaka kuma ba ɗa ba jika shi ne ba kasa ba sama sai gehi mai yawa yan calamani mai yawa yan calamani don kana kudi ne ba wani mai yawa kowa calamaki daga mutu don bai da ciwon ka hei zai mori kurut mai yawa ɗaya ɗaya ka samu gaskiya masu marama to wannan kamar da ya wadi mata Allah ya yanka mata ruhi da makarda ɗan uwa ya ce uwa ɗaya uba ɗaya maza da mata ɓangaren uba ɗaya su ma maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya mace guda ce a nan a sabon furot zama ambata wanda Allah ya yanka masa nasa cikin wani uwa tana da rabin dukiya da nasu ƙurani ita mata tana da ɗaya cikin hudu da nasu ƙurani ‘yan uwa uwa ɗaya suna da sulusi da nasu ƙurani duka wani ƙurani kasu wa'innan ‘yan uba musu ciki da sahi a musu ‘yan uwa su suna jira ne a fasawar a amerika musu to a nan za a raba dukiya gida 24 farkon rabin za a yi dama a raba imma shidda imma kaza ma shi da iyaka za ka ta kololuwa ta 24 ana so a samu wannan nawa ne rabin 24 sha biyu nawa ne rubu'in 24 shidda nawa ne sulusin 24 takwas haka yake tanzu ya za ka samu sun zo 'yan uwa masu suwaye masu masu takwas sulusin 'yan uwa ko uwa daya suka ce to zan karba shi na wuri ba mu namu nawa ne nasu takwas ya gabas takwas 'yan uwa ta zo ta ce ni ba na rabi na gabata sha biyu nawa shirin mace ta ce ba na shidda sauran nawa to shi na kacce al'awul a cikin gado akwai al'awul awul da ce hausa awul al'awul akwai yadda ake ce auli irin wani abin in ya zo maimakon ya tsara wa abin gwabi ya tsara mai ruwa ya tsara ma abin ruwa don isa me ake a nan za a ƙara ƙarin haihuwa 27 yana iya ƙarawa don a samu abin da a ba kowa na shi to 24 ba mata ƙarin da wuce 27 kenan yanzu nawa za mu ƙara a 24 mu samu ba kowa na shi biyu za mu ƙara biyu za a ƙara maimakon a raba gida 24 haka da ƙa'ida kamar zai mu ƙara biyu a ƙarawa abin har gidan kowa samu na shi zama kai shi 28 kai 26 kaga za mu ba mai takwas naka mu ba mai rabi sha biyu nawa kenan 20 sai mu ba mai 66 ko samu na shi kai tambaye ka za ki tambaye haka yin tambaye kana ji ku kenan aka raba gida 24 ba ta iya ba kuwa na shi akwai ka'ida ba ta ka'ida ta gado ta al'awul ake ba cikin zama da ba kenan sai ka ƙara biyu don ka ba kwana shi kenan maimakon haka yi muka shi da hudu shi da ba musamman ku ba kwana shi ya ƙara biyu kurin a nan da ƙara biyu da haka kuma da ƙara uku da gama amma a nan biyu za mu ƙara ya mu ƙara biyu a kan shi da hudu ya mai da abin ishirin da shida maimakon a dibi zai farfa ta kan ya dibi zai farfa sai shi ya kuma zai turanci maimakon a raba gida ishirin da hudu ya raba gida ishirin da shida don kowa ya samu nashi mai rabi ya samu nashi inda mun san asali ga mai rabi ga wai ba adadi a kaka ran shi ta aure cikin shara ina wannan shine da magana da ka tambaye ka ta gado Allah ta mike mu uwa ne su suke da su suke da sulusi yan ciyar uwa da su suke da yan ciyar mata tana da yan kar ka gane ko ɗalwa tana da mi suna turanci kuma kuma sai mu ingilishi a kace aka ce sulusi ɗaya cikin uku ɗan uwa uwa ne tana da ɗaya cikin uku mace tana da ɗaya cikin gudu shi ne kara rudu yake nan ɗan uwa tana da rabi to don a samu kowa ba da shi ne zan ƙara biyu a sai za a ba gida shi da hudu dalilin ta kowa samu na shi ya ƙara biyu shi ne ka ce al'awun cikin abin gado ina ce muke mu za mu tashi kenan masa'ala ta sha uku ta magana ta cikin babin ƙaza'ul hajji na biyan bukata ya ce an yadda laka yadahu ba'adar istinja bil ard ana so mutum ya goga hannun shi bayan ya ya tsarki ka goga hannunka a ƙasa auyin da sila haɗin sabu wani hau kowai wanki hannun da sabili ko dai makamantar sabili dina bisa kamar magana manuwa dai ana so a gushe warin abin da aka taba a gushe da kasar takon ko ka goga kasa ko ka goga sabili da a sai mai da sabili da ya yi sauki don kasa guda ce za a ta yi alhala da shi dai ana so a rabu da warin da wannan magana da yi ta agoge hannu bayan tsarki agoge da kasa ko a wanke da sabili ko wani sabili ya ce da yanzu da ma'alaka biya minar ra'ihatul karima don a gusar da abin da ya taba hannun daga wari mara daɗi daga wari da jikon daga wari wannan mas'ala ko tarjama da yi yace yayi da li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض كما دوغرش رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه abinda yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا أتى الخلائق يوجد بهم بقاتا أتيته جاء أبو هريرة يتي نكن زومش بماء في تور أو ركوة زن زومي دروا تور دم مكاي نتبلا ومتي نا غنغروا نقري دي هكا مكاي نقري ونتام تغنغروا نتبلا أو ركوة كوكو مكاي البوتا متتهاتا المتهاتا إما نقري دي شيدا أبو لوكروا in ma na kare in ma na fata fastar da zai tsarki da ruwa shi a istinja sun ma masu hayar alal arut bayan ya tsari yana goga hannun shi a saman ƙasa kashin kan yanon shi da madogara ta cewa bayan iya daga cikin sunna na adab na biyan bukata a goge hannu bayan an taɓa ƙazanta ko na abu sabili wannan kenan sai masala ta sha hudu ta biyan bukata an yanda hafar jahu wa sarawilahu bil ma idza ba'd yadfa an nafsi wasa wasa mata wajad al balada mata wajad al balada qal hadha athar al nadh yace cikin ladabi na sha uku an yanda hafar jahu ka yayyawa wa farjinka gabanka kenan ruwa da wandanka ka ɗan yayyawa ruwa idan ba na idan ka yi wutsari mai fa'idar watsa ruwa a wando ko a gaba ka ɗan watsa ruwa da ya tafi a nasiru wasu wasa don ka kore ma kanka wasu wasu da shaidan kan sa maka ka ɗaura mutsari ba zai wasu kan mutsa ya wuto kan mutsa ya wuto ba zai masu wasu wasu mutsari to kenan idan kai haka kenan ko ka yi lema ta wancan lema ce da kasa da ba san mutum zama da wasu wasu don ya gamta da yawa in dai ba ka yi kini ba kullum ka ji in lema dama kasa ta kenan da su gaga bai kama bata ma ibadar ka na wuza ya sallama da shi sallah ka su yi dawa ya ga ya je ni kullum wasu wasu ne ya ka anya kwanan ba kaza kuma ya je ba gaba ba ba kenan iya daga cikin ladabi wasu ruwa a wando ko a gaba don korewa su wasu ba dai masu wasu wasu ya ce mata wajen bada lokacin da ya ce in lema sai ce haza asarun na dahi wannan gurbin wancan ruwa da yawa ne ya wannan magana da hadisun hakan bin sufiyan radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza bal tawadda wa yantajib kaji wa fi riwaya رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه hakan bin sufyan amma yake ruwa ta shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan bala da biya bukata ta wutsari tawadda yana yin arwalla wa yantaji kuma yana watsa ruwa a gaban shi a wata ruwaya yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da ya biya bukata ta wutsari sun manata kuma ya watsa ruwa ya yawa ruwa a gaban shi farji wa farji ya ce wa kan ibn umara yandahu farjahu haka ibn umar shi ma yana haka yakan yi hakan ya watsa ruwa a gaban shi don kore wancan wasu wasu hatta ya bullo sarabi da wahayi duka wannan shi gane ko wani adabi ne don bai bukata kuma don kore ba wajibi wani wacce dole kayi amma da yawa sun samu daga kaga wanda zama fa'ida ko maganin masu wasu wasu cikin ibadarsu sai ladabi na sha biyar an yi ƙaddima rijilawul yusara fi dukul ana so ya fara sa ƙawa ta hagun wajen shiga ban ɗaki fa'iza haraj in zai huto wani ƙaddima rijilawul yuna sai hudo da ƙawa ta dama sun maliya kuli ƙofarana kuma bayan kawo su ce gofarana ni mana neman gafarar Allah فأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة إلا النسائي آه، رواية عائشة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya huto daga bayan ɗaki iya ta gufrana kadai wannan ruwaya ce ta Hamsa kenan Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah da Imam Nasa'i eh wannan Imam Nasa'i shi ka bai cikin su ah wannan kenan guda hudu Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah suka ruwaya wannan shine madogara ta abinda ake wada baya an mutu yace hadisi Aisha ta asah ma warada fi hadal bab amma hadisin Aisha shi ne mahi ingancin abinda ake wada a wannan babi mana mai wani babi muke ciki baban abinda mas'alar da ake baban gaba ne ba mas'alar abinda ake wada bayan an hutu daga bayan da ake hadisin aisha na gufara naka shi ne mahi inganci cikin abin da duka wannan kama kala ku hatin wa ruwiya min turqin da'ifa an kawo ruwaya ta hanyoyi masu rauni أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وجه متوينا شوى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني كون مئزي يكون يكاو godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tahiyya min da kazamta ya ba ni lafiya wa qawluhu haka wata ruwaya yace alhamdulillah alladhi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatahu wa azaba anni azabu cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tahiyar da ni ya tahiyar muni mana ya ɗanɗana mun daɗin kuma ya wanzan mun da ƙarfin a cikin jikina ya tahiyar mun da kazamta da tutarwar shi to duk wannan lafasin guda ba ɗaya mai inganci sace maka wancan na aisha shine kiranan magana ta huta da gaban ɗaki wani adoyi ta mai ya kawo ta farkon daga ciki kenan kurin abin da ya inganta an an huto daga ban aiki kurin gufara naka ruwayar alhamdulillah lazi azhaba anni al'adha wa afani ba ta da inganci kwata kwata kurin gufara naka bai bukata kaga yanzu nan a takaice ya karantar da mutan farkon shiga ban daki kuma zai ya gaya maka huta daga ban daki kuma mun huta daga babu babu mun kare babu bai bukata nan idan mun ji ba can dai kaga mun shiga cewa bismillah Allahumma inni a'udhu baka min al-khubuth wal khaba'ith ka shiga wuta ghufranaka kuma mas'ala da ya kawo cewa duk da arwa bai kata ba tarjuma ya kawo ta na shiga da dama a huto da hagu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Thank you. tun da an koma nefa ba shi ganin ba shin tun an koma nefa dama an koma nigeria ba shi an koma nigeria ba shi ganin ba da kaga mun ci ba da cire mu da na'am kenan muna cikin bayanin shiga da dama huta da hagu cewa wannan ruwaya ita ma kamar da duk da ba ruwaya shi wannan ba ta ruwaya ba kurin da ya cikin ladabi ya ce a shiga da dama a huto da hagu cikin ruwar gani albani rahimahullah ya kawo wannan mas'alar mas'alar shiga ban daki da dama a huto da hagu yace duk iya kalbu ya bincike wannan mas'ala ina ta zo ce bakin bincike da kaf babu inda ya kautar ruwaya ko mai rauni wadda ta kawo shiga ban da yake da dama ko a hoto da hagun balle a ce bata inganta ba ko za a inganta su duk bincike ne da samu shiga ban aiki da hagun a hoto da dama babu ruwa ya ce da samu ya ce allahumma iyayewa su masu yin sun an kwatanta abin fikihunsu tun da ya tabbata shiga masallaci da dama a hoto da hagun sai suka juya abin tun da nan ban ƙazan ƙazan ta ne a shiga da hagun a hoto da dama tare da kurki yasa shi ne da kurki iyayewa shi daga sai babu wani ƙa'ida idan ka shiga mace ka ce ka koma ka sake shiga da hagun in ka zama ce suna za a yi akwai wahala ta ce gari ka kuma ka sake gaskiya babu abin da tabbata ba dace ka saba ba sunna in ka shiga takun mace kwace ka ne gaskiya ba amma ka sama kanka ka kallafa ma kanka wani abu ne wanda annabi ya hori in muka yi baka ne amma kai ka dabi ne ba ba ta shi da babu shi da a sunna gaskiya magana wanda ya tabbatar da magana yanzu sai sunanul fitara sunanul fitara sunnoni na addinin islam wanda ke awwal tabbatattu wanda sunna ta zo da su wanda suna ma ke cewa addini ya zo da su wasu ayyuka shi ne kiran bayanin sunan fitara ya ce ka jiktarar lahu sunanan bin anbiya Allah zaɓa ma annabawa wasu sunnoni alaihi masalatu wasu وأمرنا بالاقتداء بهم فيها كم على من أمرنين قوي دا النباوة أتكلم إن سنوني وجعلها من قبل الشعائر التي يكثر وقوعها أحسن وأن سنوني تبانغرا على مؤمن الدين سننو أنا مسلم تيزول سوكم سنة يوم أبقوا عن سنة ليعرف بها أتباعهم irin biya ta ba'un don a gano mabiyan waɗannan annabawa ta sun aiki irin aikin annabawa wai ta mayyazu biya an gairi kuma don a rarrabe mabiya annabawa da waɗanda ba sa bin annabawa wa hadi likhisar waɗannan ababe irin wannan sha'airikin da annabawa suka zo da su mabiyan suna yi su ne tusamma sunanul fitara su ake ma da sunan da fitar suna wa bayanuwa fi ma yi ga bayanin waɗannan sunoni na musulunci ko na annabawa da suka zo da su da farko ya ce alfitan shi ne sallatu sallatu kowa irin abinda da yake faɗa yankan fata kaciya inda da abin da ya zo hikima mai bayanin alkhitar ya ce huwa ƙasa'ul jilda shi ne yanki fata allati tugat ilhashafa fata da take riye kan azzakari yanki wannan fata shi ne alkhitar li'alla ya shi fiha alwasakh don kada ƙazamta ta rika taruwa a cikin loba da fata in ba a yanke ba wali ya tamakkana min al-istibra ibn al-bawl dan kuma idan mutum ya tsari ya fito gaba daya ba abin da yake kumsa a cikin nonon fata babin ta wali alla tam tam qasul lazzatul jama'a kuma kada wajen saduwa da iyali yana rage dadin jima'i هذا بالنسبة للرجل وانا انا مغانا بانغانا نمجي واما المرأة اما اتمت اكت الختان فيقطع بالجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها تو انا ينكي بانغانا العورة تنسمع ake yanki wani bangare daga jikin shi wa huwa sunnatul qadima wannan wata sunna ce da dadda ta yin sallatu sai ce to nan uwa kenan ya jero maka me zai ga maka me sallatu nan mun wani lokaci maka ta muna abu a radiyo akan tambaye me yasa ake kiran sallatu sallatu a hausa muka ta bige-bige kowa hausa shi kowa ka me yasa ta sallatu ba dalili kurin hausa haka suke hoji ci a Allah ta kan Allah sa da sama iya shi mai lokacin ya ɗauki a waya ya ɗauki waya ya kiraye mu da kanshi yake ce malam wannan magana da ake hoji tana da tushe kuna gajiya da gaske wani ke ce ai asali a musulunci daga shekara nawa ake fara wa yaro umarnin sallah shekara bakwai adatan a shekara bakwai ake ma yaro sallar to kenan yaro zai fara sallah abin mai abin ya jiri abin kenan shekarun fara sallah da mu anan kan kaga mahi yawa yara daga bakwai ake fara sallah to anan bakwai ne kuma mahi yawa daga shekara bakwai ne ake fara ake fara masallatu kenan yaro zai fara sallah za a harbe umarnin sallah shi yasa sunan sallatu biyu bayan kan mas'ala al-khitan to kenan dai almuhimmu dai magana me al-khitan an gaya maka yanke wannan fata ta jikin al'aura ta namiji mata kuma bangaren farjin ta daga sama ake yanke wani bangare wannan eh zaka zauna abu yahudawa har a yau yahudawa suna sallatu duk bai yahudi amma na sauru ba sa yi duk kirista bai da sallatu don gaba tulin kama lobaci bai sallatu duk girman shi su ba sallatu a cikin su duk kiristan duniya ba sallatu amma yahudawa da musulmi ke yi yahudawa koyi da annabi ibrahim haka addinin zama addinin su wajibi ne sallatu sai wani lokaci aka yi bincike na ingila ne aka gano da wani malaki wanda an samu yahudawa da musulmi ba sa yi a gano dalilin sallatu da suke yi domin sallatu yake rashin yanke wannan hatar iya sababin tattara kazamta a cikin wannan hata amma da yahude da musulmi tun suna ran an yanke wannan hata kenan kan zakaransu bai cikin wani komi a waje yake ba abin da yake cikin shi balle a rike wata kazamta ta mai illa wannan abin da ya bayyana ne a haka kenan sallato na abu ne sananne kuma za mu ga yadda asalin na ibrahim alaihissalam wanda suna hayyau ha a yau kirista ba sa yi misali bai sallato to wannan magana da ya ta kace da yace ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت عليه 80 سنه وختتن بالقدوم رواه البخاري آه wannan da yake cewa ruwata abu burera da imam bukhari ya kawo ta manzana ke bada bai manzana sai ke cewa ikhtatana ibrahim ibrahim alayhi salam ya yi sallar halil rahman ke masan allah karam a wani lokaci ya sallatu ya ce ba'ada ma atat alayhi samanuna sana bayan ya shekara tamanin umarni ya zo daga allah kai sallatu kuma da kanshi ba wanzami ba munan Allah ne kuma ibrahim alayhi salam alayhi rahman da kanshi ya sallatin shi ba magana da kanta ko wanzami eh da kan Allah ce yake ta gudu ba shekara kamar bil qadum wata qadum akwai wuri a sham sananne ko ku a qadum akwai abin yanka irin na masu aikin kafinta shi dai ya sallatu ba shi kata bane tabbas rawar bukhari wannan ruwa cikin namun bukhari ce ibrahim ya yi sallatu ba shi kata bane wa mazhabar jammu a nan waje mazhabar jammu mai yawan malamai kan cewa mazhab wajibi ce wayar shafi'iyyatu istibabu yawm sabiq su shafa'awa suna ga sallatu mustahabi ne a yi shi a rana ta bakwai rasunan yaro kenan yusamma wa yuqtatal wal a sami suna a mai sallatu a yankan rabu a wajen shafa'awa wa qala shawkani لم ي- لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه imam shukari ke wannan magana cewa ba abin da ya zo wanda ya iyakance lokacin yin sallatu daga shekara kaza ko wata kaza ko kwana kaza haka ba abin da ya zo da yake kwatanta wajibin ne wannan magana da ba ni da mulla cikin tamamul minna ita wannan magana ba daidai ba ce wata magana ta imamun shaukari cewa ba abin da ya zo akan lokacin yin sallatu inda ma sha inganci wannan ana ne kauya amma shi akwai ruwayoyi da ya kawo cikin tamamul minna albanin walla wanda kowane ya zo ɗaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa ya fitana hasan husain yau musabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma hasan da husain kowanne an mai sallatu a rana ta bakwai amma kullum ku gane hasan da hussein ba na ne ba musu tare kowane wajen annabi na wakilin su kowane a aiwuwar shi a rana ta bakwai aka mai sakamtu domin ce albaɗin hasan da hussein ba 'yan tagwaye ba da muke tsammani abinda ya shahara ta 'yan tagwaye lalala wa da ƙane illa cewa tsakanin shekara guda ne kun su kasar haka su kamata kwarai tsakanin su kusa ne amma usaini da hasan wa usaini kani haka suka tashi ba tagwaye ba ne balle a ba su abin da ake wajewa na tagwaye a cikin al'adun an ba tagwaye abu da yawa na canyi na al'ada na jahiliya musulunci ya zo sai ake ba su wani abu daban wata koguwar daban wata wanda abu na musamman ka tagwaye yana kunama yana riye ido haka ga wani a gidan ya samu shanyewar kafa ko wani abu ya ce shi shanye kafa da aka lalaba shi ana zuga shi ana ba shi kudi ana mai katin shi ana sake kawai kala ka saka mai kawai shi ka saka ya ja bana saki a ta mai ya ta shiga saka cikin gida wallahi haka take ta shiga ta ba ta ba ta ba mutane wahala wannan da rabin shi wai suke dan uwan shi ko ya dawo shi wallahi samu lokacin polio kenan da yawa an samu polio ta wani ɓanna cikin gidan kun yace shi ne kana ana bin tabo ana ana kamar tabo al'adama kamar da a cewa sarki ne ko tabo a cikin gida ko kuma kuma ana tsoron shi ko a tabo tabo yi ko tana tsoron ko ya tsoron ko ya tsoron shi cikin gida ya zama tabo yi ko shi sarki ne yanzu ka zai hana yi tuwo tuwo ta kai da buwa duk can yin jahiliya mutum ne samfur ko tabo yi kamar kowa wallahi in wani abu da kudama wani abu wai wai wai da kudama shirme ne na da kudama kuma wallahi tana cikin shi wallahi tana cikin shi wallahi tana cikin ta tabbata cizo take da kyau dan ya dai dan ya ta dabara kuma ka diya ce da mu da ta ta ce za ƙara kai yake hannun da ya magani ba wannan da cizo bana ma illa ka san jahiliya yakan yi aiwa wani yaro ko siri ko daba daba ya kai daga wanda ya guna ma amma ba wani mai guna ma ba wani ba wani da yake guna ma wallahi shi mene kuma haka da wani ya guna ma ya rike ba ido ta ina wallahi shi mutum da jahiliya ce musulunci sun kasa malamai suke abin aka zama haka nan kuma aka bar abin rage ba an zaka ka tsoro kai magana ko ka bincika ce kai kaza ne babu wata magana wannan kulla wani kalila ko an tawali mutum da kaman kowa dan ga na ko wani matsahi ne da da shi kurum ba Allah ya shaka ba ba wanda Allah ya cewa wani da wata fugola da matsayin kunama ko liki ido ko liki wasan wani ko hana aituwa cikin gida sai dai can ku su yi ruku daban daban daban don haka kenan hassan da hussein a ruwaya wacce albani take nan ruwaya ta zo wadda take kwatanta an wa hassan da hussein sallatu a rana ta bakwai haka wata ruwaya ta jabir ta bin abbas wani jabir ce ta kana ban ta bin abbas ta cewa iya daga cikin sunna wa yaro sami suna rana ta bakwai abin sallatu don albani ce eh maganar hadisan suna da rauni wanda duk da an aka gama kawuninsu iya ba da ƙarmar dogara ya ce ya ce wannan hadisan ma su suka sa shafi'iya suka ce yankan yaro ko sallatu suka ce mustahabbi ne a yi shi a kwana na bakwai dalilin wancan ruwayoyi ba su kai suka sai yake wuce ka'ida ce amma akwai dama a takaice ana da daman turar suna amma yaro sallatu illa ba dole ba cikin tufatul maulud da gama maulud na ibn qayyim hatta albani a can tsakan ya ishara kan irin abin da ya zo a ciki na cewa wannan farko sati amma har da adana a'ala ƙarshen lokaci kenan tun daga aiho yaro akwai dama amma ka a bari ya balaga ba a mishi ba ka a bari ya balaga ba a mishi ba shi ne iyaka kenan kayan balaga amma yaro hada bal yaro har rori ya bakwai takwas ne kayan ya girma ya da jin kumi haka yawo ba wando kaga ya kokari amil shi dai babu wani haƙi da aka yi dai sai a shi za a ma rusa da duk halin da ya kama yaro ne dai a mashi abin da ya yi ba wani matsala kan shi kwarar ya ce kuma magana wajibi ce Allah su mata yana cewa sun ahwana ilan a nasar milata ibrahim a halifa Allah mai wahayi ungo milata ibrahim shi ko ibrahim gashi abin da ya haɓa shi ka tamani aka aka mai umarnin yawon da sallatu haka kuma sallatu zai jamu da dalili ce shi da magana mai kari cewa sallatu wajibi shi abin da gane wa ma musulmi da ban da ba musulmi ba ko ana cikin haka hanya da aka kawo aka kame ana so a gano ya adiba a ce adiba adiba al'aurar shi aka ya ce kai wancan ba ba musulmi ba ne kuran kenan ya ce baki a baki ne hudu a takaice dai kenan tabbas ya tabbata magana wajibci mangaruzun suke hujjoji cikakku kuma iyaka daga suna ana dama a yi hayar zuwa kayan balaga dai a ci an yi sai al-istihdad al-istihdad shine askin gashin gaba shine al-istihdad istihdad istihdad bil ha al-istihdad aske gashin gaba shi ma iya daga cikin sunan fitara yace al-istidad wa natafal ibd da tsige gashin hammata wa huma sunnatan yajizu fihima al-halq wal qas wal nataf wal nawra yace wa'annan aske gashin gaba da tsige hammata wa huma sunnatan sunnoni ne guda biyu يجد فيهما الحلق والقص والنتف والنورة الآن نحن ce ai an ce al-istidad aski ya za'a yi kurin kurin kenan dole ya an sa reza an aski ko ka an aski ko ku hammata dole ka tsiki shi ke maka bayani ya ce a wa'annan sunnoni guda biyu ya jizi fi mun ana iya halitta kana iya askewa ko hammata ko gashin gaba ko kasu ko kasu ka rage da sizo da abin almakashi ka rage ko ka tsige ba da hibanin ka tsige haka wa naura naura shi na ce gungura sa a hausa da filatuwa mana mai suka ce naura akwai yin suka san tsaye da akwai gari ne haka da ka zuba cikin gashi kun gashi ya zubi akwai shi zama da ka zuba furodi ne da ka zuba cikin gashi kun ya goji gurin eh kaman kasa kai kun ya goji gurin ba wahala su sirge da kasa gurin gashi kun zai nan ke su kwanta maka kurin dai manuwa a gusar da gashi kaka ce dole zan sani hammata akwai wasu yanayi a wasu wurare wasu kasashe ko wasu mutane kun da ga kama kun zago wasu wani da ya zago yadda shi ne wallahi yadda shi ne wani ce bai yamma ba sai da kai yake an kace ai ta kai a sunna ta kai an nata kura sunna aka ce kura ya bi to la bai ku ba ba ku wajen ba ha to kama tana sa eh ita to ka tana sa ne a sauƙin bai wahala ba amma ta nauna kun daga an sa su ko na shi ana kun zubiya kenan nan kuka so gama kurin shi ne ana so a gusar da gashin ammata a gusar da gashin gaba kurin rage aski ya kai sizi ka girbce ko ko wani furodi ka sa ka goge daidai abin da ake so dai a gusar da wannan kazanta shi abin da suka zama ka shi ne ce kenan ya jizu filin malhalka ya halitta a yi aske wala kasa ko a rage ko na taf ko a tsige wannaura ko a sa wannan a bambara sakin furodi kin wannan garin a zuba a shahi gashin sai cikin sunan da fitara ta hudu ke zuwa mun kare ta biyu zuwa ta uku sai yanzu ta uku ta hudu za mu yanzu taqalimul azatir sunna ce ta annabawa yanke faratuna yanke furci wa qassu sharib da rage gashin baki au ifa'u ko dai a ture shi gaba daya a tubbike shi gaba daya a rage haka ko a girbice shi dinda ayyukan shawarin shi na sai malamin kimiyyar saba ana ana kurin busar da gashin baki iya ɗaukar kurin a rage gashin bakin to wani ihe fushi kan sai gaci ake ana iya askewa jin sabanin magabata akwai masu ganin bai ɗaukar halaka in fi shawarin rage yawa suke girgicewa kusan gaba daya da su a zai idan imam malik idan ya gama ka sa reza ka kashe da shi maki ma an ma da dabi ya dan mura da ka ka sa ka saba da ba a cikin irin na irin na kai a mai silm amma ana ya rage ya iyakar ragewa shi ne fa ba halka ba to amma wasu na ga kalmar ifa tana ɗaukar aski ba idan yi ba daga su ba da mai wasu aske wasu ɗan rage amma dai shi dai manhol dai za a gaya maka wanda ake manhol shi ya ce wa bi kullum min huma waradat riwayatun sahiha kowanne kin qasdikin ko ifakin kowanne ruwaya ingant ruwayoyi daban-daban ingantattu sun zo ya ce wa fi hadith ibn umar radiyallahu anhu ma annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala خالف المشركين وفر اللحى وحف الشوارع روشة خير يتشي وترواية ابن عمر رواية بخاري يكا مسلم يكاو أن صلى الله عليه وسلم خالف المشركين كساب أمام مشركي وفر اللحى كتشك جيمانيا وحف الشوارع وجرب تيبوك ولكي قشبكي نفس إمام البخاري عند مسلم حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفترة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبل وتقليم الأزافر رواه الجماعة أبو هريرة لبان الشواء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خمس من الفترة أبو غدابير يا دغ تكون سنة guda biyar ya ce al'istihdad askin gashin gaba walkhita da yin sallatu wa ƙasso sharif da rage gashin baki da misal ce mai gashin baki aka ce mai sharif duk ɗaya ne su a rasa ta sharif ganin idan mutum ya bar shi da yawa idan zai sha ruwa za ta sha tare da shiga cikin gayyaki shi da wani yaro ne sai aka lura in yi zuhura ya ce baba ya sha sai a ce ya sha yanzu aka ce ya sha hita hish fesha aka ce bisha ba hesha wadda ta duro da abin da yaran kullum da ya babba da wani gashi fesha da aka tattara shi me yasa baka sha an ba bai sha da wani gashi ya sa ciki gashi da tsayar gashi ba gashi da duzu gaza kuma gashi gashi duzu gashi gashi gashi gashi gashi to yanzu ya kawo kai uba ya kawo kan dai ya kare shan wurin gashin za a ciki shi yaro ya zo abin shi ya zo da mutum ya shi dan shi ya umu shi bai sha to ga ga bari shi da yawa kenan kenan ba a barin shi da yawa har ya kai yana shigowa cikin abin sha shine kasar sharif to wannan duk da wanda karanta da na fikiya na fikihu kai tunda sa'adar ziya za ka cikin adabu yau da juma'a ya ka kasu shali mai malamai suke mace tafi shi shi fasara da cewa gyaran muska muska shali za su gyaran muska ta yi kaga ran juma'a malami ko da kan addini ya je tas da gemu duka ya ɗasi gaba ɗaya wai gyaran muska ne na tarmina matasa wani cikin da tijawa kuma ya ɗan karatu haka kular juma ya ce na ta yi gyara muska na ta yi na ta yi wata ya ce ya ce sunna na ce wallahi ya ce ana ce wannan magana ta gyara muska ko matsala ce ya matsala ne sunna ce mana ce a a ya ce ba ka yi ta kasa sharu ba kasa sharu ba ba gyara muska ake ne ba to da kyalle da ya lura da haka ta asalin da yawa ce amma ta ake fuskar haka gyaran fuska yanzu a wajen shi na juma'a sunna ce zai je aski geman gaba da bau ya shi kashi mani gaba yau sunna ce gyaran fuska a ƙasar sharif ana ne rage gashin baki ba gyaran fuska gaba ɗaya ba ya gemu ba ta bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wakiru liha kaji annabi umarni ya ce ku cika gemanya in wani ga wani nassin cika gemanya nassi ne wanda ba wata mazhaba a wannan kai ko ce matan sun malawa suna gaba da kaf dan ba magana malikiya shafi'a nafi'a nabila ba mazhaba ɗaya tak wanda ta halitta aski gemu kowace ta tabbatar sunna ce a jikin abin suka sabani makaruhi ko haramu ma babu wanda ya halitta a suke gefe a zaman umarni ya yi wafiru wata wace wa'afin liha wa'afin mana bari da ya fa amma kurin al'ada ta sa ga malami sulub cikin malamai na garin na wani ban malami ne cikin masu wa'azi an samu matsalar ta cewa wai gemu aka ce malam iliya ya ce gemu wajibi ne ba a suke shi ta wace ya kirki ta wace na ce ni na ce a yana na ce okoro sala wallah cikin majalis na je makarantar na je wurin sai aka ɗauko risala bayan ya mata abin ya ce kun shirme ne kun ga majalis shi shirme ne ba wani wace wajibi ne da aka ɗauko risala sai aka ɗauko babu fitara su mai irin babu risala suna fitara risala malam risala malam suna da ƙwarin risala ƙwarai mutane suna karanta da musu aiki da ta malam za malam risala tun kaddama da mutum ya zama da suna risala ko inda za ka mutum kaddama ko suke ta wanda za zai zama da suna da kirki babu babu gargajiya cikin ta balle mukaddama kai ta hatta na abad wani masaudiya duk ta yi musamman ya kama kaddama kai risala a takaice da aka ɗauko wurin sun su tumanin zan karanta ka fasara a maka suna zuwa wajen ka san da haka misala da ce karar misala ba sai ya ce wa amarar da ce wa amarar na biyu ya ce annabi ya umarni an tufa lihiyatu a bar gemanya wato wanfaru a cika ta mana mana ya fi ya mutu ni na ka talabci ne mana ke masu da tare tare zan karanta ce basara eh kenan wa amara nabiyu annabi ya umarni shi da faɗi an tufa lihiyatu sai ce a bar girmanya wa tuwaffaru a cika ta wala tuqassu ka a rage ta wallahi a rubuce ko ya magana sai ce hijayi wala ba ta hajja da zatalan wa kala kala ta ma babu laifin ta tsawo da yawa shi ce in ta tsawo da yawa a kama a rage kamar da wasu tabbai suka ce haka mai zalaci muka yi fasa ta muka da fasa aka yi shuru ce eh sunna ce mazu na gaji gema mai zala ne umar ina akwai zala ina akwai zala gogu da ce amma mai zala gogu lokacin lokacin lokacin masu lokacin masu zala ba lokacin wannan katar saka ne a san mai zala ba lokacin ba san zala ba ya ce a lokacin mun gama mai zala gogu aka yi shuru sai aka yi kun sai cigaba da bayani amma da ya fasara sunna ce annabi ta cika kun ga alki ko bin salawu ta annabi ya umarni kamar da kuna kuna kuna kuna da malamin sai a ko ku ne zan ku jige mu a ba maliki ma jige mu ake kuma da su lalace ko suke suke suke jige mu ba wani da ba ta ka jige mu wallahi kullum abin nan al'ada kullum aka bi da kuma da malamin sai askiya da suna wasa kamar daidai ne layi ne kuma ta yi ci babu wannan alfakin da wannan shari'a sa da za ka haramun ne wajen malama haramun ne a cikin gini ba wani haramci da malamai su sabani malamai sunna su kamar da misali da cewa abin da ake samun sabani cewa bayan kamu guda ka kamun ki bayan kamun gemu da gemu da kamun amma nan wani gemu ne ka sabda gemu a sabda gemu hannan a ƙasa kana kamun ya kai kamun biyu to abin da malamai suke magana inda ake wasu ana iya rage ko bayan ragewa bayan kamun guda abin da ya kawo shi ne ake samun saɓani shi ya halitta a rage wasu ce ya halitta wasu bai halitta ba kuma da suna su a kan haske rigima a kan in ya kamun guda me ya magana suka mantiya mun yamma na saudiya zai mun yamma na saudiya na kalli suna ga cewa ko yawan shekara guda ba a rage shi da annabi ta wa firu ko wa'afu ni kun gobar shi albani ce a shar ba ta masu ganin cewa in ya wuce kamu guda ana iya rage shi a jihar albani wallah kuma kan wannan kusa mai rinji malaman saudiya kan wannan magana to zaka yi su suna faɗa malaman magabata kamawa bayan kamu guda ake magana ba haka ba irin namu wannan kuran abu kamu guda in ya wuce ne ana yi ko ba a yi shi ne sabani in sha albani ya ga cewa baiwa a wakon ci ba ka'ida kuma akwai ruwa ta ibn ta ibn umar ya tabbata ibn umar a haji in zo ake haji in ya aski iya kama gemun shi wata cikin sanin akwai ruwa ta inganta ruwaya ibn umar iya kama gemun shi bayan kamun guda sai ya rage haka akwai wata abubuwa yawa suka sahabbai suka tafi shi albani ce madogara kan bari ibnu ma'aka ce da wasu sahabbai ya tabbatar da cewa abin iya da ka'ida a cikin da jan gaba akwai masu gemun su sai ka kasance su taka kasa akwai ke masu gemun su taka kasa kace kun fadi zai ita wasu musu yin tahiya ba gemun su kaka sai sai albani shi ya tsaya akan a rage ka da kin rigimai ana yin ta kan ragewa kasa da kamu guda amma da kasa da kamu guda nan da ba magana rage dole malamin ba malamin sunna da yace a da taba shi a kasa da a bari haka to nan masala aka ce lihiya ba ana nemi mutane su doka nan a dukkan nan lihiya ce aka lika shi wani shine tun daga nan hannun ba ta bashi aka ta ka taɓa gemu to gemu ba nan ana ce nan na mai suna mai da suna sha'ar zakai gashin haka shine nan duk abin da zama da sunan shi lihiya gaba daya duka sunan lihiya kenan yadda ba a taɓa nan haka ba a taɓa nan askin kuma sai suke silim duka wannan yi ne ake da farko harkon sunna akwai masu ganin ana iya aski haka a bar gemu kadai na ta wata rana wajen katrobendus a yi wazin katana a hilin bado na wazin hilin katana da sunna da aka yi na yi wa'azi kan wannan mas'ala to kasan roko ibrahim ba har ma da fara kokon gemi shi ibrahim Allah ya Allah Allah ya kashe ramta mishi ibrahim ba na magana iya kasan wadan sako rike yace ya gace kai ma da baka yi tayi wallahi da haka biki ce amma mun gane yanzu ibrahim ba shi da alke gidi ma wala kokon shi kokon shi ma ba wani abu madogara kan cewa alke nan simul a bar nan zaka koma sha'ar zakar masha'ar liya ba liya gaba ɗaya ce hannan hannan gaba ɗaya da ƙasa da sama dukkan liya ce ba ta ko'ina inda zai sun lafi sai a takaice dai ke nan yanzu cewa annan sallallahu alaihi wasallam ya ce hamsin minar fitar abu guda biyar iya daga cikin sunna al-istihdad aske gashin gaba wal khitan da yin sallatu wa qasu sharib da rage gashin baki wa natafal ibn da tsige gashin hammata wata ƙalimun azafir da yanke horci ko girbta horci dukkan ran jama'a duka na farke musu duk sun karuwa a jama'a gaba da yace fala ya ta'ayyana min huma shay wa bi ayyihima tahaqqaqa sunna fa inna al-maqsud alla yatula sharib hatta yata'allaqa bi ta'ammul sharab wala yajtami fi al-awsaf yace ba ayyana ba cewa askewa ko girbi wannan mana duk abin da aka samu sunna ne aka ɗauke shi aka tabbatar da sunna shi ke ko askiya ce aka yi ko cewa aka yi kenan aka wannan abin abu a cire shi da kurin fai nan abin da ake maka sun allah ya turu shi kan je gashin baki ya tsawo hatta ta alaka ta samu har gamawa da abinci ko abin sha shi ne kula shi ta biyu da hausa kan kazan سبق ثبت أجكيش يتي وعن زيد بن عرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا nace duk wanda bai rike bai rike gashin baki ba bai tare da mai kaji abin hada abu wa yastahabu al-istihdad wa nataf al-ibn wa taqlim al-azafir wa qasr sharib aw infa'uhu kullu subuh ya ce mustahabbi an so a askin gashin gaba da tsige hammata da yanke harce da yanke gashin baki ko a tumbuke shi dukkan sati ya ce ma ba ya ce istikimalar da zafa don cika tsabta wastirwahan da na samun hutu na zuciya fa inda baqa ba'd ash-shu'ur fi al-jism yuladu fiha dayqan wa ka'aba domin barin gashi a cikin jiki yana haifar da kumci da damuwa وقد رخص ترك هذه الاشياء الى 40 wannan shine annabi amma wannan yace maka sati guda abin da amma annabi ya iyaka kakkabar rage baka kakkabar aske gaba ko tsige hammata ko aske hammata ko yanke farce ko gashe gashin baki kakkabar shi sama da kwana 40 kan wannan akwai nassin hadisi yace wala uzra da tarki ba'da zalik yanzu idan ya 40 to anan ne baka uzuri duk abin da ake kayan 40 kai kaka wuce 40 ka tsige shi ba baka aske ba baka cire ba kaka wuce kwana 40 ya wannan wannan bayani ko wannan tarjuma da jiro mai ta tawo magana kaza kaza kaza ka wuce kaza kwana kaza ce li hadisi Anas radiyallahu anhu ya ce dalilin hadis anas bin malik radiyallahu anhu yana cewa waqata lana annabi sallallahu alaihi wasallam fi qasd ash-sharib wa taqlim al-azafir wa nataf al-ibn wa halq al-ama alla yutrak akthar min 40 layla rawahu ahmad wa abu dawud wa ghayruhuma wannan ruwaya hatta muslim ne bukata hatta muslim ya kata ka ruwaya ta zo da yawa bai abinda yake cewa a ruwayar alzubin malake cewa annabi sallama ga nan waqata lana annabi sallama annabi sallama ya mana lokaci waqata lana annabi sallama annabi sallama ya mana lokaci iyaka fi qasr sharib akan rage gashin baki wa taqlimul azafir haka wajen yanki horce wa nadafin ibn da tsike hammata wa halqul ala da aske gashin gaba Allah ya turaka a bar wannan gashin hammata ko na gaba ko yankin kowarce ka a bar su a kasar min arba'in da laila sama da dare arba'in kakin da abin da mutum yake yi kokari kahin kwana arba'in a ce kayi wannan abu inda dama sati kayi na bidai kai dai kakka huce iyaka ce na bice ka huce kwana arba'in ba a yi wannan suna ta ragewa ko girmace gashin ko hammata ko yanke warci ina ga mun zo daidai ƙarshe gaba kuma lokaci ya muna hatsala kai mutu kasar insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته